إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأرض والسماء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا إيمانا ماتا أولا مسلاتي مسجد الأقصى أولا قرينا بالين babban birnin a kasar germany kuma a wannan yammaci mai albarka barkamu da sake kasancewa da ku a karo na biyu insha Allah bayan wa'azi da aka yi na maza da tambayoyi muna gani ya kamata mu dan baku lokaci gajere da za mu muku nasiha sannan mu baku dama ku yi tambayoyi ina fatan za a ba da lokaci kuma a nutsu kada a yi surutu an ji ko in kun yi alkawari kun yi shiru in yi bayani in kuma akwai surutu to wa'azin maza ma ya shiru zan mana tarihin na na aisha mata annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a gurguje sai mu ɗauki 'yan darussa a ciki abinda za mu koya Nana Aisha ɗaya ne daga cikin matan annabi guda goma sha, ko sha ɗaya ko sha biyu ko sha uku, kuma ‘yar gidan halifansa ne shi ne Abubakar As-Siddiq. Sunan babanta Abdullahi bin Usman ibn Abi Kuhafa. Bakurai shi ya ce, Ummul mu'minina zaujatun Nabi sallallahu Alaihi wasallam. duk duniya babu wata mata da ta kaina na Aisha ilimi na addinin musulunci a duk matan duniya kamar yadda Imam Zahabi ya faɗa a cikin littafin siyar alamin nubala na faɗi wannan ne don ki kishi ke ma ki zama mai ilimi kamar yadda na na Aisha ta zama mai ilimi Allah tabaraka wa ta'ala cikin hikimarsa ya girmama ta ya mutunta ta ya bata ilimi da wannan ilimi ne ya mace take zama mai daraja a rayuwarta idan kin makara baki yi karatu ba to kada ki bari yarki ta girma ta kai munzalin girma baki sata ta yi ilimi don ilimi yana ƙara wa ‘ya mace kwalliya da ado da matsayi. Sunan mahaifiyarta Ummu Roman, Ummu Roman, in kun ji ana cewa Ummu Roman, to uwa ce ga Nana Aisha, Allah ya mata rama. Ummu Roman bintu Amir, Ibn Uwaimir. Lokacin da Abubakar zai hijira, ya yi hijira tare da ita da ita da mamanta. Manzan Allah ana yin hijira ya koma Madina tuna gode. To Allah ya sa albarka. Na gode. To mun gode Allah saka da alheri. lokacin da abubakar zai tafi yin hijira idan kin gaji akwai hausa if you are tired sit down you are not tired ko so sit down here when you are tired you can rest huh? and malam will pray for you after you are repeater thank you so much babanta zai hijira madina sai ya dauke ta da mahaifiyarta sai suka yi hijira suka tafi tare bayan nana khadija ta rasu nana khadija ita ce babban mata annabi wanda ya aure ta auren fari bai taba sanin wata mace a duniya ba sai nana khadija da haka bayan khadija ta rasu annabi ya auri nana aisha radiyallahu ta'ala anha wannan kuma kafin a hijira da wata goma sha kenan kafin su yi hijira annabi ya auri na na aisha wasu kuma suka ce ma kafin a hijira da shekara biyu annabi ya auri na na aisha sai da ya aure ta suka yi shekara biyu sannan ya yi hijira wanzan Allah ya tare da nana Aisha shekara ta biyu bayan ya yi hijira ya koma Madina kenan ba daga yin auren ta tare ba daga nan malamai suke cewa idan wani uzuri ko larura ta kama kenan za a iya yin aure yarinya a jinkirta ba ta tare da wuri ba to amma ku yi a hankali da mazan wannan zamani akwai masu yaudara akwai wanda ba su da kirki zai zo ya daura aurenki bai kimtsa ba bai shirya ba sai ya zo ya ta daukanki kuna tafiya hotel sai ya gama biyan bukatarsa da ke ki ta jiran ya kama gidan haya ba zai kama ba ya mai da ke kawai kamar matan bakin titi daga ƙarshe idan kika matsanta masa a tare a tare sai baki takarda akwai matar da aka sake ta bayan an aure ta aka yi mata wannan tsarin kuma bata ma tare a gidan mijin ba saboda haka ku yi a hankali duk mijin da ya ce zai auri yarku kuma ya ce zai tare ba zai tare da ita da wuri ba to ya gaya muku yaushe zai tare da ita idan bai shirya ba a jira ya shirya idan jiran ya yi yawa a batta ta nemi wani ko wani ya neme ta wani ya auri wata bazawara ce ya ta zuwa yana ɗaukanta yana biyan bukata da ita kafin ta tare ta yi ciki a anguwa ana ta surutu ana ta magana yanzu wannan kowa ne zai gane cewa cikin nan na mai gidanta ne to wannan yana daga cikin kurakurai da laifuka da mutane suke yi idan sun yi aure kafin a tare manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tare da nana Aisha bayan ya dawo daga yakin badar a lokacin ya aure ta an ɗaura auren annabi da nana aisha tana da shekara shida 6 years 6 years ta tare a gidansa tana da shekara tara 9 years tunda yarinya ce karama da aka aure ta sai aka jinkirta mata aka saurara shekara tara malamai suka ce in yarinya ta kai shekara tara da lafiya da kwanciyar hankali za ta iya rayuwa da namiji sannan shekara tara zai iya yiwa in ma da wadata da kwanciyar hankali yarinya karama tana iya balaga daga shekara tara abinda za ku ɗauka na ilimi a nan shine duk wacce take da yarinya a gabanta to ta rinka koya mata ilimin addini da tarbiyya tun da wuri-wuri saboda za ta iya balaga da wuri yarinya mace tana riga ɗa namiji fara balaga yanzu ɗa namiji sai ya zauna miki ma wani bushashe sai ya kai shekara sha bakwai ma ya balaga wani shekara sha biyar amma yarinya ƙarama in dai akwai kwanciyar hankali da abinci mai kyau ba ta da damuwa ba ta aikin wahala tana iya balaga shekara goma shekara sha ɗaya shekara sha biyu shekara sha uku tana iya balaga da wuri da zarar ta balaga ta fara al'ada to hukuncin su ɗaya da ita da uwar da ta haife ta a wajen Allah na wajen wajibi sai ta yi sallah sai ta yi azumi da haka ku da kuke zaune a ƙasar turai kuna da ƙarancin zuwa makarantun islamiyya to ya kamata ku rinka sanin hukunce-hukunce na yara 'yan mata saboda ku ɗora su akan dokokin Allah kada a ce shi still minor a wajen Allah fa in ta fara haila in dai yarki ta fara al'ada to she's not minor she is no more minor sannan dole sai ta yi azumi ba magana ai yarinya ne karama yau shekarar ta nawa ba za ta yi azumi ba sai ta yi sannan kuma idan ta yi aure ta tare da miji za ta iya ɗaukan ciki duk macen da ta fara al'ada to in namiji ya kusance ta za ta iya ɗaukan ciki to wannan kuma shine riskin a rinka barin su tare da maza suna keɓantar juna tare da 'ya'ya maza saboda akwai haɗari zarar ya yi alaƙa da ita za ta iya ɗaukar ciki ta zo ta ja miki bala'i da tashi hankali da masifa kenan yanzu ya rage gare ku ku mai da hankali ku ja 'ya'yanku kusa da ku ku rinka yi musu tarbiyya ta addini kuma ku koya musu shari'a tun da wuri karki makara yarki ta girma bata iya addini ba Nana Aisha ita fa Allah ne ya nuna wa Annabi sallallahu alaihi wasallam a mafarki yace ka aure ta Manzo Allah yake cewa urituki fil manami salata layalin ja'a bikil malaku an nuna mini ke Aisha bayan sun yi aure yace Aisha an nuna mini ki kwana kwana uku aka yi ana ta kawo min ke a mafarki mala'ika yana kawo ki a cikin wani kwano na alhariri ko a cikin wani kyalle na alhariri mala'ikan yana cewa da manzan Allah hadihi ra'atuka wannan kuma takacci ya ce kawai sai na ga ha ashe aisha shi ‘yar gidan sai na abubakar siddiq ya ce fa ya ce ya ce fa'akshifu an wajshiki sai in buɗe fuskarki a mafarki fa'iza hiya anti kawai sai naga ke ce sai annabi ya ce in yi ku hada min indillah in dai wannan mafarkin daga wajen Allah ne yumdihi to zai zartar da shi wannan hadisin imam bukhari da muslim da imam ahmad sun ruwaito shi wannan yana nuna mana ashe auren da annabi ya yi wa nana aisha aure ne daga sama aure ne tsarin Allah aure ne shirin Allah to ina masu zagin Aisha ina waɗanda suke la'antar na na Aisha ina waɗanda suke da da'awar addini suna ɓata sunan na na Aisha kun ga ashe Allah ne ya zaɓan masa ita a mafarki mafarkin annabi kuma gaskiya ne a wata riwaya ta imamu tirmizi hadisi sahihi hadisi na dubu uku da arba'in da ɗaya aka ce hadihi zawjatuka fi duniya wal akhirah ga Aisha nan matarka a duniya ko matarka a lahira ta samu automatic ticket matarsa ce a duniya matarsa ce a lahira kuna tare da ni to sai falalarta ita Aisha ba kamar sauran mata bane ta fi sauran matan cikin matan annabi kuma haka Allah yake zai fifita wani akan wani ajiya ana tare da ni kuma kuna ji na ko wataƙila kina da ‘ya'ya aisha manzo Allah ya ce kamula minar rijali kasir an samu maza da yawa sun cika amma walam yakmul minan nisa'i illa maryam ibnat imran a cikin mata ba a samu cikakkun mata ba sai maryam yar gidan imran wa asiyam ra'atu fir'auna da wata mata asiya matar fir'auna wannan duk suna da kissa na na maryam kun santa na na asiya fir'auna ku duba fir'auna amma matar sa mumina Allahu akbar kenan wannan yana nuna zai iya yiwa miji mutumin banza matarsa kuma fa mutumiyar kirki matar arziki ba lalle bane in an ga miji mashayi ko matarsa ko miji mazinaci ko miji mutumin banza a ce ai matarsa ma haka take mata suna iya haƙuri su zauna a hannun mutane masu wahalar sha'ani amma ba cewa aka yi ki ɗauki yarki ki je ki bawa mutumin banza ba amma kwandishin yana iya warantin yanayi yana iya sawa ki wayi gari kina hannun mutumin banza ya tara miki 'ya'ya ba za ki iya fita ki bar gidan ba wata ta ce mini malam Allah ya jarabe ni na ce me ya faru ta ce wallahi wallahi mijina mazinaci ne na ce ya kika kika san ta ce kash malam kenan aina maka rantsuwa yace tace shi ma baya koyewa na masa magana yace ke ma ki je ki yin kina so eh tace ni iyayena sun mun tarbiya kuma ina da addini ba zan yi ba yace to in da ki yi mun tilas ki mun ba za ki yi biki in za ki zauna ki zauna in ba za ki zauna ba kama gaban ki wallahi wallahi malama akwai matan da suke haƙuri sun san mazajensu fasikai ne sun san mazajensu masu neman mata ne amma bayan to ya tara miki yaya ki tsallaka ki je ina wata ta ce yanzu malam ya je yana zina kuma ni ya zo ya neme ni cikin dare malam ta ce wallahi ba zan yadda ba ba daɗi wata ta ce mijinta neman maza yake shi kam sai ya yi shekara bai neme ta ba maza yake nema ɗan luwaɗi ne ta ce ba wai labari ta yi ba ita kan gani ta yi ma da idanta irin waɗannan kisoshi marasa daɗi da mata suke gamuwa da shi mutum ya zo zai aure ki ya yaudare ki zai auri yarki ya yaudare ki ya nuna shi na Allah ne mutumin kirki ne sai bayan ya auri yarinya ya an shiga gida ki tarar da tantirin fasiki ne mara tsoron Allah ne wata cewa take wallahi tsafi yake da ita da daddare ta ce in dare ya hayan ga mutum ya tafi ya ɗauko ƙwarya da ruwa yana ta kewaye ƙwarya sai ya ɗauko ta kan gadon da muke kwanciya sai ya ɗora ta sai ya jawo ni yana kiran sunan aljanu na ce karki yadda abubuwa marasa daɗi ga sunan amma dai ku nutsu idan kun zo aurar da 'ya'yanku ku yi rika bincike iyaye na mata irin ɗabi'ar da ake yi yau haka kurin da mace ta samu manemi ba wani bincike to Allah ya kawo Allah ya kawo aje aure da ita wallahi zaki cuci yarki ku yi haƙuri ku yi bincike mai kyau ku nema wa ku kwanci hankali yanzu ke mummunan halin da kike ciki da damuwa kina so yarki ta zo ta maimaita irin wannan rayuwa me na gaggawa a nema mata mutumin kirki wanda ya cancanta tun da kin wahala akan tarbiyya bai kamata wani abun duniya ya sake dauki yarki ki jefa ta cikin bala'i ba bai kamata maza maza a rabu da ita wai yanzu iyaye fa mata neman kai suke da ƴaƴa su wai da kin tsaye yarinya budurwa tana gaban ki Allah Allah ki sallame ta ki gore ta wata ta kira ne take cewa da uwarta da ubanta sun kira ta sun ce mata wallahi sun ba ta sati biyu ko ta kawo miji ko ta ga bala'i nace to mijin nan yalon bello ne ana tura ana sai da shi rake ne ana yankawa aje a yanka a saya ku daina yi wa 'ya'yanku irin wannan ɗabi'a in ke a lokacin ki kin samu miji da wuri kin yi aure yanzu maza suna wahala musamman na kirki ba ina goyon bayan ku ku tinki mai 'ya'yanku ku hana su aure bane ba amma dai ina zaburar da ku ku yi wa 'ya'yanku zaɓin mazaje na kwarai haka manzo Allah ya ce kowa ya yi wa 'ya'yansa zaɓin mijin kwarai mace ta uku manzo Allah yake cewa fadlu Aisha wa fadlu Aisha ala nisa'i ka fadli saridi ala sa'ir at-ta'am falalan na na Aisha akan sauran mata kamar falalan wani abinci ne mai suna as-sarid akan sauran abinci mana a Madina a lokacin abinci best abinci high quality abinci mafi muhimmancin abinci da kowa a gidansa yana da shi shine as-sarid to shine annabi ya ce Aisha falalanta akan sauran mata kamar irin wannan abincin ne akan sauran abinci. ‘Yan uwana, Nana Aisha, Allah tabaraka ta'ala ya girmama ta ubanta shine babban abokin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shine Abubakar. Nana Aisha ita ce a siddiƙa, annabi ya sa mata suna siddiƙa, babanta siddiƙi ita siddiƙa. Nana Aisha ita ce matar da Allah yake saukar da wahayi annabi yana cikin zaninta. Annabi yana lullube da zaninta Allah ya saukar masa da wahayi. Nana Aisha ita ce matar da ko annabi ba shi da lafiya a cikin matansa tara. zai rinka tambaya aina ana gadan aina ana gadan ina nake gobe ina nake gobe yuridiyo wa Aisha yana nufin ina ne ranar girkin Aisha wai abin da ake nufi hajiya ki sani hatta jinya annabi so yake yi a yi masa jinya a ɗakin aisha me ya sirri aka ce ita ce yarinya karama a cikin matan akwai wanda ma sun kusa haifanta sannan kuma tana ba wa annabi kulawa na musamman sai malamai suka ce ashe mace tana iya mallakar mijinta idan ta zama mai kidma ta zama mai kulawa tana takin kiya akan mijinta tana kulawa da shi to miji zai soke ya ƙaunace ki shi miji fa bari in gaya muku sirrin namiji shi miji kamar yaro ne jariri in dai kina jawo shi kusa kina kulawa da shi to ko ina ya zo ba zai barki ba ta zana ga yaro duk rigiman da zai yana hannun uwarsa to ke ma da duk rigiman da mijinki yake kina rike da shi a hannu to zai ji yana kaunake yana son ki wata da na gama wannan karatun ta ce ayya malam ba irin wannan mazan zamani ba ba zai yiwu ba ta ce wallahi ba zai yiwu malam ba zai yiwu ta ce wallahi wallahi zaman larura nake da shi in gaya miki wani abu kwanan nan wata mata ta kira da tana kuka ta ce roƙon Allah take Allah sa mijinta ya mutu na ce to ni dai wannan fatawa ba da ni za a yi ta ba wallahi ba da ni za a yi ta ba ki taro ta da zafi ta ce bai da kirki bai da mutunci to bari ga miki akwai wanda ta kira ni a waya ta ce na ji kayi karatu ta ce mata suna tare da mazajensu a gidan aljanna ta ce to na rantse da Allah ni kam gaskiya zan gaya wa Allah kai ya haɗa da mijina a gidan aljanna muka mutu wallahi ka ta ce ta ce wane ta ce wallahi ko aljanna muka shiga ya kama gaban zan kama gaba ta ce kuma ni tsakani na da Allah malam na gaya maka na ce to sai mu jira insha Allah Allah ba zai baki abin da baki so a gidan aljanna ba Allah zai baki abin da ke so wai duka wannan kin san me yake nunawa irin halin da mata suke ciki yau a hannun mazajen su sai abin da Allah ya na faɗa a Monchin ko a Munich da muka yi lakcawa mata abinda na fara gaya musu na ce wallahi ku sani ya ku iyaye na mata ita fa wannan rayuwar auren fa wallahi sai an yi hakuri idan ba ku yi hakuri ba ba inda za ku je ba wata mace da za ta iya zaman aure a wannan lokacin wallahi ba ta hakuri ba wallahi idan miji za ki mai da shi wainar kwai saboda sansa da ƙaunarsa Allah wata ran sai ya zo miki da ciwon kai da bakin ciki da hawan jini maza nawa suka samu matansu hawan jini da ciwon zuciya kai akwai mijin da sai da ya haukata matarsa damuwa dan bala'i yau daban gobe daban jibi daban da haka kawai wanda duk ta san ta yi aure kawai ta shiga makarantar hakuri in ba haka ba za ki kashe auren wani ma ya aure ki ki kashe auren wani ma ya aure ki kashe auren wata ta ce malam ni kam auren nan dole ne dole ne ta ce wallahi zan iya rayuwa ba miji ta ce wallahi ya ishe ni ba zan iya ba wannan bala'i har yaushe ta shiga damuwa ta shiga tashin hankali ta shiga firgici to duka muna faɗin wannan ne iyaye na mata in kuna da aure ku sani kuna cikin jarrabawa sai kun yi haƙuri kamar yadda mazajen kuma suke haƙuri da ku ciwon kan ‘ya'ya, bai gama ba, baki warke ba, mai gida ya zo ya tada haɗa miki wuta, ba gama ba, uwar miji ta sa ki a gaba, tana can wata duniya, kina wata duniya, amma gaba take, shi kenan ka je ka kare a kanta, to shi ce na tsine maka albarka in baka sake ta ba, wallahi tallahi ka za ka za ta sauran. Da yawa akwai masu faɗa haka, uwa ta ce wallahi idan mijinki bai sake ki ba, sai ta tsine masa albarka. wani ya zo ya ce to malama ni dai yana ƙaunar ki ina son ki to amma ba duk yadda nake son ki na fi son uwata wallahi ta ce in sake kin kore ki ta shiru to me za ta ce ya rubuta mata takarda ya sallame ta da haka gida gida addu'a kada Allah ya jarrabe ki da muguwar surka Allah ya kare ki da muguwar surka Allah ya tsare mu da tsarewarsa kuma ki hali mai kyau ta yadda idan mijinki ya zo ba lafiya in ku biyu ne ko uku kullum yana zuwa kanki na sha gaya wa mata ku daina wulakanta kanku don mijinki ya ƙara aure ba ya nuna darajar ki ta sauka bane wallahi da darajar ki da kimar ki sai dai in ke da kanki kika saya wa kanki kaskanci a gidanki da wulakanci ya je ya yi aure bai da bambanci da ya je ya sake sabon gida ɗauki ne zai iya gama sabuwar riga idan mutum ya sa yana ɗaukinta wata rana za ta tsufa ko ba haka bane ba amma rigar da take da yadi mai kwari sai a shekara goma kullum in an wanke ta an goge ta za kamar mai sabuwa ke ce wannan rigar kwarai ku da gaske saboda kin kare kimaki kina kula da jikinki kina kula da mutuncinki ba za ki bari namiji ya rena ki ba yan san akwai matan da suke bari maza suna rena su kamar ya akwai abubuwa da yawa da namiji zai rena ki na farko dai kakki bari reni ya shiga tsakaninki da mai gidanki ke karki rena shi idan kin rena shi zai rena ki amma ɗauki girmansa ɗungurungun ki ba shi Allah ne ya baka na baka amma ni kuma kaka taɓa nawa girma haka ne kai uba ne ni kuma uwa ne kai mai nemowa ni kuma mai naƙuda wa ya fi wahala ina tambayar ku kuma an saba da da nemo abinci da naƙuda wanda ya fi wahala don Allah. Naƙuda. Ku dai mata aka za ku ce, amma su kuma za, wani zai ce naƙudar banza naƙudar babi neman masa ya fi kawai. Ala hal, kowa tana da matsayinta a gidan mijinta, sai ya zo ya ƙara miki aure, ko ba haka ba ne? bai nuna baya son ki ba yanzu na Aisha an tambaye Annabi falalata ya Rasulullahi wa ka fi so a duniya yace Aisha a cikin maza fa yace babanta to wai kuma abun mamaki sai aka ga matan Annabi guda tara guda goma sha ɗaya sha biyu soyayyar da Annabi yake yi wa Nana Aisha bai hana ya ƙara kishiya ba ta ki sani soyayyar ki ta mamaye wani bangare a zuciyar mai gidanki dan ya auro wata bai nuna baya son ki bane saboda bana so ki sawa kanki ciwon zuciya ki dauka tunda annabi yake son Aisha ya kara mata to ni ma mijina dan yana so na ya kara mini ba damuwa bane abinda ba a so zalunci abinda ba a so cuta shiga hakki sai ki tsare darajarki daga cikin abin da ke sa namiji yake rena mace kazanta kazanta iyayena mata wannan magana ce nake na sirri da ni da ku a masallaci wallahi idan mace tana so ta saya wa kanta daraja a gidanta karki yadda mijinki ya zarge ki da kazanta mu sharik ta zo za ta aurar da yarta budurwa ce za ta kai ta gidan miji ce to ina miki wasiya karki yadda hancin mijinki ya saka hancinsa a jikinki ya ji doyi karki kuskura ki rinka kula da hancin mijinki duk inda kika san mijinki zai sansani wurin kar ya ji doyi sallayarsa zai sallah fesa masa turare kafin ya sujada wurin in ya ji kanshin sai ya tuno ki wallahi musamman ma idan kin hada turaren da kike sawa a jiki kika yi fa masa zancensa ya kare a'a haka ake yi ai wanda kike fesawa in ya zo zai sallah yake fesa mai a sallah in ya kafa goshinsa yana haka haka ya ji kanshin ƙwarai da gaske kin ga ba za a rabu ba mutuka raba takalmin kaza shine wata da zaki na cewa wai turaren nan babu shine an gama da shi kin ga baki je gidan boka bakin sai shi kai ki bari mijinki yana daka miki tsawa baki wanke toilet ba wani ya ce ya auri matarsa wallahi tun da ya aure ta yanzu ta yi haihuwa ɗaya ta biyu ana neman ta biyu ya ce bata taɓa wanke toilet ba ya ce ya ce toilet kan har ya zama ja inna lillahi wannan sharri ya mata ko dai gaskiya ne to ki kula kasalalliya mai kasala duk abin da miji zai zo ya gani karki kanki ne haka ki gyara gashi ki karki yadda ya kai kansa nan kanki baki a an wanke kai wankan janaba bai bushe ba an daure da dan kwali in ya minti biyar sai ya fara doyi kwarai kuwa ki gyara kanki gidanki ne ki tsaftace dan kunshi din nan yana so ki tambaye shi mai gida wani iri kake so dan bara dan bara kake so manya manya ko yan sirara kake so wallahi to me a ciki da asara ai gwana gida dan ci in kitso ne ki gaya masa in bar gashi na a haka in sa masa conditioner da laxa shampoo ka rinka ganin sa ko ko in yi maka kitso kitson manya manya kake so ko ko yan sirara kwarai kuwa halal ne ai yaya kake son kitson na baya gaba ɗaya a mai da shi nan haka ko ku a dawo da shi nan dama ba red kenan ko kuma a mai da shi hagu ko ku zubo maka shi ta goshi ayya barin bari ba son zancen ku ke ba ni fa ina saya muku